السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا رانا شاترا ga watan shida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ya yi daidai da ranar goma ga watan sha biyu miladiyya dubu biyu da ishirin da biyar alkhairan da yake cikin wannan ranako muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na dawowa don ci gaba da karatun abubuwan da suka shafi addinin musulunci jiya mun gama karatu a cikin littafin alaƙidatul wasatiyya na shekul islam yau insha Allah za mu fara karatun matnul aqidatul tahawiyya na imam abu ja'far ahmad bin muhammad al-tahawi misri allah maɗaukin sarki ya ƙara rahama a gare shi kamar yadda ya gabata a karatutukan da muka yi a baya cewa ilimin aƙida ya ishe shi daraja kawai wanda da mutum zai san ilimin aƙida ba tare da sanin sauran ilmomi ba to ya wadatar da shi mana kowane irin ilimi bayan ka fahimci kitabu suna inda za ka jahilce shi to kana da sauƙi kana iya ka tsira inda kana da ilimi na aƙida misali idan mutum yana da ilimin na tauhidi shine ilimin sanin Allah in ka san Allah ko baka da ilimin na hau kana tsira daga cikin kowace irin kwaramiya baka da ilimin balaga baka da ilimin sarf duk yadda in bid'a za su mamaye ka da izinin Allah sai ka tsira da aqidarka saboda ka san Allah ka san addinin ka shi ilimin aƙida daga cikin darajar da yake da shi shine ilimin da yake alaƙanta ka da ubangijinka subhanahu wata'ala shi yake alaƙanta ka da Allah subhanahu wata'ala kuma wannan zamani da muke cikin wa masu girma yana da wahala ga mutumin da ya jahi ilimi na aqida ya kai ga mahajjatul baida hanya ta tsira idan mutum bai da ilimin aqida a yanzu da lokacin da ma suka gabata ina da mura ya mutum ya tsira saboda me saboda yawancin waɗanda suke kutsawa a cikin haƙƙi na aƙida don lalata aƙida mutane jan kunne gare mu gaskiya an wa masu girma kula da kyau ku shiga taitayin ku ko mu shiga taitayin mu mu duka kan mu masaki ilimi na aqida mu je muna wani kame kame duk abin da ka samu a duniya in baka da aqida to aikin banza ne ma'ana baka da alaka kyakkyawa da ubangijinka yana da kyau mutum ya san yaya zai tabbaka asma'illahi wa sifatihi sunayen Allah da sifofinsa ya yake ɗabbaka su a aikace mutum ya san Allahu shine arziki ya yadda da haka amma ya ɗabbaka ismullahi razzaq sai ya gagare shi ina ne ake ɗabbaka shi kana buƙatar arziki kana waige-waige kowa ne zai arzita ne kowa ne zai kaza baka da tatsabiki na ismullahi razzaq amma idan kana da aƙida ma'ana kana da alaƙa mai kyau da ubangijinka in kana buƙatar arziki kai da kowa ma ya kyale ka amma Allah zai baka arziki ismullahi aziz suna Allah magwayi ka ɗabbaka shi ta haƙiƙa ka san ba a gagaran Allah duk abin da yake son yi yanayi wallahu qadir qadirun ala kulli shay kenan mutum ya san yadda zai ɗabbaka sunayen Allah da siffofinsa a ina in an shiga damuwa ko an shiga bukata sai ka shige ɗaki ka tuno wani irin bukata ne gare ka a ni bukata na ina bukatar aihuwa ne sai ka yi amfani da ismullahi al-wahhab ka gaya ma Allah bukata a ni na yi ma Allah laifi ne sai ka yi amfani da ismullahi al-ghafur ko ghaffar ka nemi gafarar zunubanka a ni wani ne ya zalunce ni sai ka yi amfani da suna Allah al-aziz al-qadir al-muqtadir duk irin wa'annan sunaye ya kamata mutum ya san wannan ya sai da da yake tasu kun babu inda za ka iya fahimtar yadda ake ɗabbaka sunayen Allah da sifofinsa sai mutum yana da ilimi na menene ilimi na aqida kenan ilimi na aƙida ba mujarradin faɗi ba ne ka ci faɗi Allah a baki a sai ka aikata aikace to inda za ka samu wannan sai mutum yana da ilimi na aƙida inar kalama fi ilmin itiqad thaqilun jiddan kuma ku sani bayani akan abin da yake da alaƙa da ilimi na aƙida yana da nauyi kowane irin ilimi kana iya ka fada cikinsa ka yi kuskure a ciki ko ka sani ko baka sani ba ya zama kuskuren da ka fada a ciki bai illantar da mutane ba kamar ilimi na aƙida ilimin haɗa bayi da ubangijinsu in ka ɗauki ƙa'ida ta nahawu wajen tafsirin wannan ƙa'ida sai ka fada cikin kuskure ƙarshen ta ma wani har ya gama karatu bai gano kuskuren ka ba an gane misali amma ilimi na aƙida idan ka jagoranci mutane ka ɗora su akan aƙida ta ba daidai ba to ka illanta su ka kai su kawo su shi sa iyaka iyaka da ka mu'amalanci mutum a wajen aƙida bayan ka san mummuna aƙida gare shi saboda aƙida tana tasirantu a zuciyar mutum in kai yadda da kaza hidda ma shi yana da wahala shi za ka ga in bid'a sun san abubuwan da suke ba daidai bane amma saboda abin ya tasirantu a zuciyar su ya kasa ita inda al'amarin aqida shine haduwa mai kyau tsakanin Allah da bawa wannan Allah yake yin wannan isa Allah ce da annabinsa qul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi kace da mutane in ne kuskure to kuskure yana komowa gare ni ne wa in hidaytu فبما يوحى إلي ربي أما إن كنت غنا شريتو وحي ne na Allah ina ilimi na aqida da shi ake samu a shiryu a koma ta farki na daidai to kafin mu shiga karatu wannan littafi akwai muqaddima da zamu gabatar muqaddima na farko shi wannan littafi gashi an gaba العقيدة الطحاوية ينادى خصائص أولا أكتما خصائص ينادى بمبنج da sauran mutum na aƙida littattafai da aka rubuta akan aƙida kowanne da abin da yake bayani amma shi wanda ya bambanta da sauran littattafai ka dai ga sai ga kamar rana guda za ka karance shi amma za a yi karatun shi a bashi hakkin shi sai a shekara guda cikin shi ana kai kawo ina da nashi hasaisu don menene kowa ya san wannan sannan a cikin littafin aqida aqidatu tahawiyya akwai ma'akhir in gane ma'akhir akwai wasu sanda wasu abubuwa da maluma suka shiro su a cikin littafin a matsayin kuskure da malam ya auka a cikinsa za mu bayanai akan irin wa'annan kurakurai abu na farko da za mu fara da shi khasa'is abin da cewa khasa'is shine maizat kamar an zo ana bayani akan jarumai wani jarumi ne wani jarumi ne sai a ce to amma ai wani shi daban ne da sauran jarumai shi ma aqidatu tahawiyya a mutun na aqida idan bai zamo shi ne yake kowane littafi ba na mutum na aqida to yana cikin al'ahsan an gane misali ko kenan da haka mu sani littafi ne mai girma da muka da shiro muna shi don mu karanta mu junan mu shi mu amfana da abin da yake cikinsa kuma mai za ta hada kitab daga cikin abubuwan da wannan littafi yake bantu da su wanda cikin shi ne ake samu wa'annan abun ba cikin sauran littattafai ba annahu shamilun lijulli masailul itiqad wanga littahi tare da ganin shi haka duk mas'alar ta shafi aqida mafi yawanci duka ya tattara su a cikin wannan littafi kawai masailul tauhid kawar ɗan ka ce tauhid bi aqsamihi tauhidul rububiyya توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات دك وأن التهي أقوم شو إن أتكنس ده مسائل القضاء والقدر abinda Allah ya hukunta da abinda yake samu bayi wa masailin nubuwa da matsaloli na annabta wa masailin sahaba da bayani akan matsayar ahda suna akan sahabban manzon Allah ba mun yi bayani shi a cikin haƙiƙatar wasiya ba shi ma ya tattaro wannan bayanai wal imama shi ya taɗarruki akan mas'ala na imama jagoranci wane ne ya zama khalifa na farko wane ne ya cancanta menene aqidar ahli sunna game da jagoranci na musulmai duka imam tahawi ya tattara shi a cikin wannan littafi ya yi bayani a cikin littafin an ashirat sa'a game da alamomi na tashi alkiyama kuma ya bayani akan haƙiƙatul iman haƙiƙanin imani Allah ya samu dace kenan dai shehi bai taƙaito akan janibi guda ba ya tattabo masa'il da dama daga cikin menene daga cikin masa'il da suke da alaƙa da aƙida. daga cikin mumayyizat na wannan littafi annaha ja'at muwaddihatan li aqibati abi hanifa an-nu'man an rubuta ta ne wanga littafi dan ayi mu mutane bayani akan aqidar abu hanifa kan mu manta a nan gurin mun zo mun yi mun ka bayani akan abu hanifa a lokacin da aka samu matsala kan alƙur'ani abuwa kalamullah au khalqullah ina ganin a nan majalisa mun yi wannan bayani ko to a wannan lokaci mu'tazilawa in bidi'a su suke zagaye da gwamnati kasan ɗabi'a su ne to sun yi ƙarshi sai zamanto suna ƙoƙari su ragwaja su yada mummunan labari game da shi abu hanifa idan kai ahlus sunna ne manyan malaman bid'a suka yi ma bayani akan abu hanifa sai ka kasa gane ina ka dosa ka kasa gane anya ko abu hanifa na ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna to shi imam tahawi sai ya yi ƙoƙari ya haskaka ma 'yan wannan zamani saboda suna cike da rudani don su san wane ne abu hanifa shi yasa sai ambaci aqidar abu hanifa wacce yake akai shine aqida wannan wannan eh wancan amr bin hanbali ne ko na khabar wa'a shi abu hanifan kansa kafin mu zo bayani akan amr bin hanbali Allah ya mun jagora sannan da bayani akan aqidar sahabban abu hanifa abu hanifa yana da sahabbai an ce sahabbai abokai ɗalibansa wa'inda sun shahara da ilimi sun yi suna a duniyar ilimi sun lazamci abu hanifa shekara da shekaru su abu yusuf su muhammad bin hassan ashebani abu yusuf ya shekara goma sha bakwai makale baya da abu hanifa yana koyon karatu a gurinsa an gane misali ko in ba na manta ba daɗe ake ana karatu yanzu ba gashi mun fara ba ku ƙaddara mu shekara ashirin muna zaune muna karatu mu gama wannan littafi mu ƙare mu gama wannan littafi mu ƙare muka zauna tare shekara ashirin dan Allah kuna iya ku ba da labarin ko ni waye ko ba za ku iya ba in adalci ake so a tambayi waye ni so ya kamata a tambaya to haka su abu yusuf suke game da abu hanifa shi yasa su ne suke da tafaɗi su rubuta su ce ga aƙidar abu hanifa don sun cancanci haka na ɗaya zaman da suke da abu hanifa ba zama ba ne na labari a zama ne na ilimi suke neman ilimi suke to su ma a wannan zamani akwai 'yan bid'an da ke suka game da aƙidarsu sai imamu tahawi shi ma mai bahanafe ne bahanafe ne daga imamu harawai ya tsinci karatunsa wanda imamu harawai tsakanin shi shi kuma ya karbi ilimi ne a malamin da ya tsinto karatu a wajen su abu yusuf da su muhammad bin hassan daga su sai abu hanifa kenan isnadin su daga wane ne sai wane sai wane ba wai dogon isnadi ba ne shi yasa shi ma imam tahawi a hanifa abin a aqidar hanafiya to a garin misir a zamaninsa to marji'i ne da ya bayani akan ga abin da hanafiya ta tafi akan kaza to an yanta saboda marji ne ya tsaya ya karatu ya kuma ɗauko abin da na kusa da mana to muna bayani ne akan khasa'is shine mizat abin da ya sa wanga littahi na ƙirƙi tahawiyya ya bambanta da sauran mutum na aƙida shi dai na ɗai mun ka ce ya ƙumshi mafi yawancin abubuwan da ke da alaƙa da aƙida ya taɓo ɓangarori da dama kun ji ɗai ko sa'annan na biyu ya zo musamman don ya yi bayani akan aƙidar abu hanifa da kuma abu yusuf da muhammad bin hassan ashebani shi yasa bayanin da ya muna shi imam al-tahawi talaqqa madhhab al-hanafiyya an al-qadi ahmad bin abi imran al-harawi abu wannan imam al-tahawi ga malamin sa ya samo ilimi a gurin wannan malami da ake imam ahmad bin abi imran al-harawi wanda ba hanafi ne shi kuma imam al-harawi talaqqa an bishr bin al-walid shi kuma imam al-harawi ya dauko iliminsa a wajen bishir bin al-walid shi ma menene ba hanafi ne shi kuma bishir bin al-walid talaqqa al-madhhab an abi yusuf mubasharatan shi kuma ya ko ya dauko iliminsa ne daga abu yusuf dalibin abu hanifa kai tsaye ga abu hanifa ga abu yusuf sai waye sai wannan bishir ko ga imam bishir ga imam harawi ga imam tahawi dawi sai ce imam al-harawi ya gaya min cewa bishir ya gaya mai shi kuma bishir ya ce abu yusuf ya gaya mai abu yusuf shi kuma ya ce daga imam abu hanifa daya biyu uku hudu imam tahawi shine na biyar an fahimci wasa kenan isnadi ne mai karfi ba wai labari bane na kanzan kurege shi yasa idan a mazhabar hanafiya aka ce ga abinda imamu tsahawi ya yi ifta'i da shi a yi sai a salam ɗan gida ne ba zai kowa na ya kai wai shiga a ba nafi da ba shafi'i ne shiwa shi imamu tsahawi saboda ya yi karatu ne gurin ɗan uwar babarsa imamul mizzi shi imamul mizzi ba shafi'i ne lokacin da imamu tahawi ya faɗaɗa a ilimi sai ya ga fatawoyi a shafi'iyya sun mace shi sai ya fici ya koma mazhaba hanafiya to anan ya dage har sai da ya zama abin da ya zama a mazhaba na hanafiya Allah maɗaukin sarki ya mun jagora sa'annan daga cikin miza na uku ana bambanci na uku wanda ya bambanta littafin alaƙayatul tahawiyya da sauran littattafai shine annahu kana mubta'idan an tsala'iqil kalamiyya fi taqrir bi ilmi al-i'tiqad wajen tabbatar da ilimi na aqida ya nisanta da masu aqida yan kalamiyya mubtadi'a ya bambanta da su da ka karanta za ka ga ya bambanta me yasa innahu salaka madhhab salaf fi kitabatihi bi hada kitab as-salaf as-salih ya bi hanyar magabata nagari wajen menene wajen rubuta wannan littafi to kun ji bambancin da ya bambanta da sauran littafi to akwai ma'akhir an ce ma'akhir yanzu in ka rubuta littafi malam nasir sai kai wa malam a duba min littafin ko kuma bayan ka mutu sai malamai su ɗauki littafin su aza a teburi sai a ga wani ɓangare ne aka samu cikas a cikin littafin wani kuma ɓangare ne aka samu abin ga akwai salbiyat akwai ijabiyat kun san ɗan adam tare ne ba goma ba ko to sai a ciccire ka wanga littafi masha Allah ai in kana son ka karanta littafin aqida matani ka nemo aqida ta tahawiyya saboda mi akwai kaza ciki akwai kaza wai ga abubuwa da muka karanta akwai su rubuce a cikin littafin ga eh babu su amma malumma ne suka tsaya suka fidda su don kai mai karantawa ka san girman littafin da kake karatu kana ganin shi a haka amma ga abin da ya kunsa to kuma a cikin shi akwai wasu abubuwa da malamai suka fidda suka ce wa'annan abubuwa ya kamata kuma ɗalibi ya kula da su shi ne a ce ma'afir kurakurai wanda aka fitar a ciki kurakurai da aka fidda a cikin wannan littafi shi ne ma'afir dan kasim ila kasim da sun kasu gida biyu akwai shakiliya akwai ilmiya dan ka ce ma'afir shakiliya shine tsarin da ya bi ba shi kamata ya duba ya kamata a ce ya bi tsari kaza ya bi tsari kaza ya bi tsari kaza ya sai ce nan wajen tsari kaza muna ganin malam wani da ya bi tsari kaza to shine ma'akhir ash-shakaliyya su kuma ma'akhir ash-shakaliyya guda uku aka samu a cikin wannan littafi na farko ma rattabaha ala tartibi mu'ayyan bai tsara littafin ba tartibi mu'ayyan ma'ana kun gane abin da ake tartibi mu'ayyan idan za ka zo rubuta littafi sai ka ce zan rubuta littafi ne a tsarin iri kaza wani zai ce zan rubuta littafi ne a kan yan deturuwa ka san haka za ko kuma zan rubuta littafi ne zan yi amfani da haruffa abajada zan rubuta littafi ne zan yi amfani da tsarin kalma kaza kaga yanzu za ka duba in za ka fara da a a a ne ko kuma ka zo da bbb ko mm ko ba akwai irin wa'annan ba to ka kenan ka bayyana to shi bai bayyana bai amfani da wannan tsari ba me yasa in aka yi amfani da wannan tsari zai yi ma mutum sauki mai karatu yanzu in ka zo cikin portable ɗinka kana son ka samu sunan muhammad kawai sai ka je wajen m a ba muhammad nake ina son yusuf ne sai ka je wajen y ko ba haka bane kaga ya zo akan tartibi muayyan to shi bai yi wannan ba kaga na ɗaya kenan sa'annan na biyu attikira an samu maimaici zai hudu abu a wannan shahi yan je shahi na gaba kuma sai ga ya maimaita shi shi akwai abin da ya sa ya maimaita shi amma zai haifar ma mai karatu da rudani ci a bisa an ce kaza kuma nan ma an ƙara maimaita shi an bamci hausa su suna ganin duk da haka wannan bai babu ba wai matsala ne a littafi ba amma a tsarin karanta littafi malama su bincike da ba a samu wannan ba da ya yi sauƙi ma mai karatu wajihi na uku fi kalamihi na min saja sai ce littafin ya amfani da saja'i kun san a ƙa'ida na rubutu mutumin da zai zo ya rubuta hudu ba irin larabcin da ake wajen rubutun khutuba ba irin shi ya kamata a yi ba in an zo za a yi wa mutane wa'azi na majalisi irin bayanan da ya kamata a yi amfani da su a majalisi bai kamata a rubutu na littafin karatu ba a yi amfani da su irin yadda za a rubuta waƙa ya bambanta da irin yadda za a rubuta abin nan ba ko abin da ya kamata ba to ya ka ce saja'i a rinka amfani da ƙarshen kalma ya zama kusan iri ɗaya inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru kaga kare da ha'u ha'u ko to irin wannan nau'i ya shigo cikin wannan littafi wanda ya hi dacewa irin shi a cikin hudu ba ba a cikin rubutu na zube irin wanga in ka shiga ciki kana ganin wannan ba sani ba ko da ko karanta kun kula da wannan ko ba kula da wannan ba Allah ya muna jagora na ɗaya kenan na biyu al-ma'akhidul ilmiya inda malamai suka ce akwai wani cin gyara da aka yi masa a ilmance na ɗaya isti'amala ibaratin mujmala ya yi amfani da kalmomi mujmala an ce mujmala wanda suke suna iya ɗaukan ma'anoni da dama shi yasa yan bid'a suke jayo shi zuwa gare su a wancan lokaci ya yi magana sai ce ai imam tsahawi ba naku bane namu ne littafin shi ya ce kaza to inda ya zo da abun a dunkule ne sai su ce ai yana nuhin kaza ne sai kai ku arsa ka ce a'a ba haka yake ba yana nuhin kaza sai ce a'a shi ta za ka ga wannan littafi ahli suna sun yi sharhin shi ko amma yan bid'a sun yi sharhin shi fiye da ahli sunna inda za a tambaye ka me yasa maturidiyya da sauran aqaid al-batila suka yi yawan sharhin aqidat tahawiyya ka san amsar istakhdama ibaratin mujmalah saboda ya amfani da kan ibarori zan tuttuka waɗanda suke dunkule wuri guda shi yasa sai su ce na yanzu bari in tambaye mu shehu dan fodiyo shehu usman dan fodiyo ahla sunna ne ko dan bid'a ne to da ahla sunna da yan bid'a wasu wa ke cewa nasu ne kun gane misali sai ga dan bid'a yana kawo ma hujja da shehu dan fodiyo to irin abin da yake jawo wannan istimal jumalil mujmala idan malami ya amfani da kalma bai tsaya waya warware abin da yake nuhi ba to sai in bida su yi amfani da wannan kalmomin sai su tattara su nan ya ce kaza nan ya ce kaza sai in sun ka tara sai su ce wanga ai namu na me hujjar su ga abin da ya ci kuma shi na ya ci akwai sauran littattafai waɗanda ya bayyana waye shi karara ba su yadda su karanta muku su yanzu kamar imam tsawi ya karanta ya rubuta menene sharh ma'anin athar amma ba su karanta mu mutane shi ya ce ai a tsahawiya ya ce kaza bari ka mana misalin kalmomi wanda suke mujmila kalma mai harshen damu wani ne a kaduna akwai unguwa a kaduna ana ce da ita kawo sai ce ka je ka siyo ice a kawo sai ya ɗauki mota sai da ya je can kawo ya siyo ice sannan zai kawo masa ya ce wani ya aka yi ne ka daɗe kuma ya aka yi ka dawo da kanka ai na ce a kawo sai ce ah ce min kai in je in so ice a kawo shi yasa ni hau mota ni je kawo ni so ice ni kawo kaga me yasa wannan this is what uh, it, uh, it called an ambiguity statement ambiguity ma'ana zance mai harshen damu shi yasa kullum in kana magana kasan ana iya a fassara magana ka da wata fassara to in ka kai wannan gaba tsaya ka warware ka ce na ce kaza ko to kaza na ka nuhi dan su waɗin ai yanzu ba muna nan zaune ba in ni wata magana kuna gane ga abin da ka nuhi amma wani sai zai ɗauke ta ya fassara ta da wani ma'ana da saboda mai magana tana da harshen da to shi yasa malamai suke cewa ya yi amfani da irin waɗannan abu inda ya yi amfani da irin waɗannan kalmomi insha Allah za mu yi bayani za mu yi ishara gare su idan bukatun hakan ya zo amma dai muna son mu gaya muna daga cikin al-ma'akhidul al-ilmiyya da maluma suka ce imam at-tahawi yayi amfani da su a cikin wannan littafi nashi istimal al-jumal al-mu'abban mujmala amfani da kalmomi waɗanda suke suna da ma'anoni da yawa sa'annan guri na biyu duk da malamai sun yi bincike dalilin abin da ya sa hakan ya faru fi ta'arifin iman imam tahawi da ya zo ta'arifin imani ya saba ma sunna inda shi da ya zo ta'arifin imani mina na ya ce sai yake cewa الإيمان اعتقاد وقول اعتقاد وقول كذا إيماني قدر شواني دفدا أخرج العمل من مسميات الإيمان التعريف سنة إيماني يا هد أيكي وأنا يا سابع أهل السنة سو أهل السنة إيماني dole sai da abubuwa guda uku yake imani shine iman huwa al-i'tiqadun wa qawlun wa amal ka yadda ka faɗa kuma ka aikata shine iman imam dawi da yadda sai hidda wani duk da yake maluma suka ce wannan abin wannan kuskure ya faru ne wa hadal khata nashi'un li annahu tatabba tariqata abi hanifa laysa annahu yasiru ala tariqi ahli al-kalam hakan ya faru ne saboda ya bibi sawu na abu hanifa da inda abu hanifa ya dauki kawa ya sai shi aka tashi haka shi ne ya faru amma ba yayi ne dan saba ma'al sunna ba akwai dalilin da ya ja wannan bayani akan shi ne zo muna yi Allah ya muna jagora yanzu mun ƙara bayani akan abin da ya shafi al-ma'akhid ne ma'akhid kurakurai waɗanda suka bayyana a cikin littafi mun yi bayani akan al-ma'akhid al-ilmiya mun yi bayani akan al-ma'akhid al-shakaliya to sai alfazul risala lafazin da aka yi amfani da shi wajen yare rubuta ta ba to irin wani hanya aka irin wani salo na magana aka bi wajen rubuta wannan littafi me aka tsinto a ciki malamai suka ce daga cikin nau'in maganganun da suka zo cikin wannan risala ma huwa sahihun mawafiqun lima alaihi ahlus sunna abinda risala ta kumsa zancen da a cikin risala shine abin da yake daidai ya dace da aqidar ahlus sunna wal jamaa wa huwa al-ghalib fi risala shine mafi yawa a cikin wannan risala na ɗaya kenan nau'i na biyu alfazun mukhalifa akwai wasu lafuzza ɗan kaɗan da sun saba ma ƙa'ida na ahlus sunna kamar yanzu da muka kawo wajen ta'rifin iman sai ce itiqarun wa qawlun kaga akhraja al-amala min musammayat al-iman haka ne ko ba haka bane sai wannan ba su da yawa sai darbu tsani alfazun mujmala muka ce akwai lafuzza wa'inda suna a dunkule kamar yadda muka sanya su a cikin ma'akhis wa'inda su ma kalilun jiddan sai na gaba bayani akan shuru'i sharhi na wannan littafi mun yi bayani akwai da muka ishara ɗazu cewa an maluma sun yi la'akari da daraja wannan littafi sun sharhi shi da dama musamman wayanda suke da aqida na yan bid'a sun yi yawa wajen yin sharhi wannan littafi wannan ba mu da buƙatar dogon bayani akan shi sai dai bayani akan alƙimatul ilmiya li hadhihi al-aqida kamar yadda ne mana ishara wannan aqida aqidatu tahawiyya me kimanta an ce kima me darajar da take da shi kamar yadda ne mana ishara a baya muka ce wannan littafi ya kunu ahsan min mutum da itiqad in lam yakun yakun min al ahsan kimar da yake da shi ba akwai jami'ul mutum ba ka je ka yi naƙadi ba karatu ba naƙadi kowane littafi ka bi shi ka ciro ka ciro ka ciro ka ciro sai ka auna to in wanga bai zama na ɗaya ba to yana cikin na harko harko saboda abin da ya tattara kenan sai ka hana sai ka hana idon ka bace ko ba ka bane ina tattara irin wa'annan bayanan kwana yana yawa dole sai kabinan kabinan kabinan kabinan shi ya samu ba littafin da muhimmanci kuma wannan karatu mu ba shi muhimmanci kwarai saboda wata rana muna gane eh lalle yana da muhimmanci in a yanzu ma ba mu gane hakan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya mai jagora saboda shi wannan littafi kuwa asahu ما يبين لنا عقيدة أهل الأئمة شيء ده تاني كي بيان منا عقيدة وإن جاغوروري ولا أكو سوني وانيني سوني أبو حنيفة دا أبو يوسف دا وعين عمر بن الحسن الشيباني kenan wayan ga mutane guda hudu ya kamata mu san su na farko shi imamu tahawi wanda ya rubuta wannan littafi sunansa Ahmad bin Muhammad ana ce da shi Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Tahawi Tahawi nisba ne zuwa ga wani gari da ake ce da shi Taha a Misir ba Misiri ne an haife shi fi Sa'id wani guri ake ce da shi As-Sa'id a Misira kuma a Misirin ya mutu shekara na ɗari uku da ya haife shekara ɗari uku da talatin da ɗai ya mutu haka ne shekara ɗari uku da talatin da ɗai Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi shi in ba na manta ba wa talaqqal ilma ala khalihi al-mizzi shi imamu tahawi ya samu ilimi a wajen khalinsa imamu al-mizzi in ban manta ba da nake karanta tarihin shi imamun mis ya taba gaya masa magana kamar da ke da ɗanka sai a ci sai ka ce da ɗanka misali wane kai dai ai karatu wane kai dai sai dai ka gani ga wari kamar kana tunzura shi to shine so da yawa in yayi fatawa sai ce ina ma wane yana raye ya gani ne yau sai ya tuna imama imamul mizzi yana nan ya ji abin da nake faɗa akan masaba na hanafiya haka ake son ka zama ka dage ana ganin kana zuwa makaranta mutum yana ganin yau shi ka fara karatu sai an waye gari sai shi fara kallon wanda fa ya zama malami yau da gobe babu abin da tabbare shi imamul mizzi kamar da muka bayani a baya ba shafi'i ne ana nan imam tahawi sai cira ta daga mazhaba na shafi'iyya ya fada cikin mazhaba hanafiyya وتولى رئاسة الحنفية بمصر شي إمام الطهاوي أمصر سيرة أكواي غري يا مشيني الإمامي نمذهب الحنفية كاكو سمي سيرة قوم سمنا نانكر وتأن ذاك شغال مثلك ألف أقول دبو إلنك ana cewa kano ko da mai ka zo don can za ka shiga sai ga an rubuta mitluka alf komi kake ganin kai na to ka tare da akwai irin ka dubu amma a wannan gari an sallama imam tsahawi shine ke da rawanin jagorancin mazhaba hanafiya malamin wasa ne malamin wasa ba ne ya rubuta littattafai daga cikin littattafan da ya rubuta akwai wannan littafi al'aqidatu tahawiyya sannan ya rubuta sharh ma'ani al-athar ya rubuta bayanin mushkil al-athar wanda daga cikin littattafan da ya rubuta ne ya mutu a garin kahira kun gane al-kahira ko birnin misir kuma a nan aka bisne shi a wannan gari malaman tarihi suka ce imamu tahawi ya taso gidan ilimi ne babansa fa'abuhu min ahlil ilmi babansa yana daga cikin gidan ilimi wa ummuhu ita kuma babarsa wadda ta haife shi kenan hiya ukhtul imam al-mizi ita ce yar uwar imam al-mizi da ma imam al-mizi yana yin uba yake ma imam tahawi kuma imam tahawi bai tsaya a garin su kadai wajen neman karatu ba sai da yi hijira ya bar garin su sai da ya je ƙasar sham ya koyo abin da ya koyo na ilimi sannan ya dawo ya ci gaba da zama a misal wannan shine ada mafi yawanci malamai za ka ga an cewa na ai ya bar garin su ma sai da aka manta da shi kafin ya dawo ilimi sai an taiba da shi in duk ba ga mun ba ai mun baro gidajen iyayen ko nan gare da yawa da yawan baƙi na a garin nan ba a ƙasan nan ba ko ba gaba ne kaga mun zo neman na ce hore in an ƙare kuma a zaka a ɗiba yanzu babu ma kowa bai san ina ne zai yi ƙarshen zama ba yanzu da ka ganka a yamin babu mamaki Allah ya ajiye ka nan da shekara goma kai ne limamin juma'a a garin ku baka sani ba ran da zaman ka ya ƙare a nan sai ka zo gida a duba duka babu irin ka sai a ɗauko rauni a baka ka zama limamin juma'a shi in ka iya wannan akida baka koya wa mutane baka samu dada kullum abin da muke ce wa mutane kaka ɗauka inda ka zo ya mai ka zo wuri ka zo kenan a'a babu wanda duk inda Allah ya kaddarta zaman ka to in ka zamna a guri zaman ka ya kare dole za ka bar shi suka koma wani guri yanzu a duk gamu nan ga Allah ya kaddara akwai ɗan zaman da za mu yi a nan ran da zaman ya kare kuma sai a zama an bar nan an te kuma inda Allah ya so a ida zama kakan ka samu dama kada kai wasa da ita duk inda Allah ya kawo wani za ka ga ba dan kasan nan bane in ka tambaye shi kai tsammanin zaka zo ne sai ce bai tsammani ba Allah ya kaddara akwai wani zama da zaka yi a ne to da ka baro kasar ku ka zo nan ga kai kokari ka cire wani abu in zaman ka yi kare nan banin nan zaka yi sai ka koma kuma inda Allah ya kaddara ka zama to wannan shine dabi'a haka imamu al-tahawi ya yi je yawon ilimi a yankin sham ya dawo ya ci gaba da zama a misir wanda ya ji bayani kaɗan game da shi wannan imam fahawi shi abu yusuf na kuka ji ana faɗa ba sunan shi bane sunan shi yaqub bin ibrahim yaqub bin ibrahim al-ansari al-kufi al-bagdadi yana daga cikin manyan ɗaliban abu hanifa kuma shi abu yusuf din nan da kuke ji yaqub bin ibrahim wa awwalu man nashara madhhaba abi hanifa shine farkon wanda ya yada mazhaba na abu hanifa Allah ya mana jagora abu hanifa ba za mu zo mu bayani akan shi manya kenan bayan Allah kaji Allah ya tsara sunanka ana ambatonka ana yabonka ka gode wa Allah za ka ga wani zai zamna duniya ya yi shekara ɗari yana cuwa-cuwa in ya mutu ko sati ba yi za ka ga an manta da shi tak akwai irin wa'ina ko babu kanka yadda ka zama irin su da yawa ko to za ka Allah ya samu zama irin su wallahi Allah ya ba mu rayuwa ko yaya shekarun suke ya samu su albarka abu yusuf shi ya yada mazhaba na abu hanifa shi abu yusuf din nan kana faqihan allama babban malamin fiqh ne kuma shahararre hafizan lil hadisi ya hadace hadisai kuma wa awwalu man tawalla mansib qadi al qudat fi dawlah al abbasiyya fi ayyam al mahdi a lokacin mahdi daula abbasiya kun san an yi daula abbasiya bayan shuɗewar daula amawiya an yi daula amawiya ta zo ta shuɗe daula abbasiya ta zo ta zo ta shuɗe daula usmaniya ta zo ta zo ta shuɗe aka kafa rabita ta alamin islami na hanyar da take ce wannan dogon tarihi ne amma a cikin wannan dai zamanin da suka gabata na cikin zamunna a zamanin mahdi da kuma zamanin alhadi da zamanin rashid baban harun da ake ce harunan rashid na da tarihin harunan rashid subhanallah harunan rashid bawan allah ne mai taushin zuciya mai son ilimi son ilimi shi ne ya kai ɗansa a koya mai ladabi da karatu yana sarauta zai wuce sai ya ga malam na alwala ɗansa na zuba ma malami ruwa idan ya ce malam ya kuke ɓata yara ba mu kawo su don ku yi musu haka ba don me za ka wanke kawa ai ya wanke kawa da hannu guda ya zuba ma ruwa da hannu guda kun gane misali ko ɗan sarki mai ci ya zo neman ilimi malam na ba shi ladabi in malam zai alwala shi zai rinka zuba ma malam ruwan alwala ko dala ya girmama kowai ba amma abin ya ce ai bai kamata malam ya wanke kafa ba kamata ya shi shi wanke kawai ya zuba ruwa da hannu guda ya wanke kawa da hannu guda a gani amma mu yanzu in kana da muwayen wai sai ka kira malam bai ya ce gidanka ya koya maka karatu ko ba gaba ne ai ni wanda ya mi wanda iskanci ai bai sake ni wallahi wannan lalata ko da wasa ban taɓa gwara ta in ta gidanka ya koya maka karatu to ka bani mi a sai dai inda da azumi in ma marece ai ba a samu na abinci ba in sha ruwa ban ban wannan ban yadda da wannan ba muna ganin wasu maganganu sai su su ga wani malam yana cika baki ne a'a ba kowa muke ba ba kuma komi muke da shi ba amma inda muke nan mun yadda muna nan an gane misali ko eh ba dan muna kowa bane amma wannan babu yadda da shi to ba tarihin haruna da shi muke muna bayani ne akan wa abu yusuf yaqub bin ibrahim wanda a wannan zamanin su rashid ya yi ya jagoranci alƙalai alƙalai a wannan lokaci daga cikin ƙoƙarin dai a wannan lokaci shi aka ba dama ya tsara abin da za a tafiyar da hukumar wannan lokaci a kai ya je ya rubuta littafi wanda a kan shi gwamnati kamar a ce ya je ya rubuta constitution a musulunci shi aka ba wannan kwangila ya ɗau alƙalami ya rubuta ya ƙara rubuta littafi sa mai suna alharashi in ka karanta wannan littafi za ka gane musulmai suna da rubutun da ba su buƙatar ko tsarin komi gurin kowa wai a za a ce bature zai rubuta muku constitution a'a ba kai da karatun musulunci ba ne babu duk an gama rubuta su sai abu yusuf sun yi aiki sun ta yi wanda ya rage dai mu ɗauka mu karanta to haka ma wannan muhammad bin hassan shebani wanda shi muhammad bin hassan shebani ya mutu shekara ne na 189 shi ma malamin fiƙihu ne yana daga cikin fitattu fitattu daga cikin ɗaliban abu hanifa yurafu bin nashi da mazhab ai mazhab hanafiya shi ma an san shi da wanda yake yada mazhaba na hanafiya wanda ya rubuta da tattafai shi ma ya rubuta al-jami'ul kabir jami'ul saghir ya rubuta littafin al-aslu wanda shi muhammad bin hassan shebani ɗalibin abu hanifa ne malaman tarihi suna kawo ya ma samu neman ilimi a gurin imamu malik ya je wajen sufiyanu sauri kenan masdari ne daga can ya tsotso bimshikai wanda ya samu karatu gurin malik gurin abu hanifa gurin sufiyanu sauri ai kasan allah ya bashi ya kai ga shehinne na hakika ta kunji shehinne ɗaya yawa ne kai ka rike shehi ko wasiƙa bai rubuta ya aje ba ai in an zo inda magana ma ta adalci ake yi imamu malik an ce imamu malik ka ji an ambaci shehinne na allah sun yi ma allah aiki ga sunan ana karuwa da su shehi imamu shafi imamu bin hanbali shehu abu hanifa mu yanzu mun gane mun rasa gane wace irin cuwa-cuwa ce kai ka zo gane da kanka shehi ko kawa'idi ba ka karanta ma almajiranka to wace irin shehin ta ce wannan cuwa-cuwa ne ne mana an da ya mana jagora to akwai lokaci minti nawa bakwai to to wannan kaga su ne ɗabinan ɗalibai ko in ce mutane waɗanda imamu al-tahawi ya ambata a cikin wannan aƙida tashi don ya wanke su gaba da kurakurai da ake tunkara su saboda yanzu idan kana malam sunanka ya fara tasowa mahasada sai sun yi kokari sun bata sunanka duk magana a ce kai malama da ai ba ku san shi na ba ai kaza ne to kai da ka san shi kai kokari ka nuna wa mutane a abin nan da ake hudi game da malam wani ba haka bane ba ka yi shiru inda kana almajiri yan bid'a suna son su samu abin da za su zage ka da shi inda ki alis sunna ne duk kirkin ka kai a gurin ɗan bid'a ba na ƙware ba ne kawai mace ce in ka sake ta duk adalcinka a gurin yan uwanta in ba ka samu masu adalci ba kai dai baka da kirki sai dai ko in sun huce sun gama bincike su gano ita ce bata da kirki amma lokacin da aka yi sake nan "Ah, wani muna ganin shi labu labu a shi ba na kwarai na ba ta ka in bidaya suke duk yadda za ka yi da su da ka mu tashi mu kare darajar malamanmu duk wanda ya zagi malami ka kada ka yi faɗa da ya zagi malami inda idan zagi ne a shi ta yi amma in dai dan yayi bayani akan mummuna aƙida ta malance to ka ce a mala ahal sunna ne tsantsa mu dai idan wani ya zo a gaban ka ya zage mu kai dariya ka wuce kawai mun gode Allah da za a kira mu a zage mu amma in dai mutum shi jingina muna mummuna aƙida ne to ba mu yaye ma ba ka wuce ba ka yi magana ba shi a ustazin nan wallahi ahlus sunna ne kuma yana fata ya mutu akan sunna amma in dai dan zagi na baki ne aka ganka kana hada saboda mu ba mu saka ba mu ne kwaga ma za ya kwaga mana zagi yayi kaza ta ita a'a su ma na wasu ma sun kai ana zagin su ashe ma ya kama hanya sai kai gaba ka jijjiga ka kace to Allah ya kiyaye mu da malamin kun gane ko Allah ya kare mu gobe in Allah ya kai mu rai sai mu fara karatu a cikin wannan littafi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk